الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na daya ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha takwas ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka fara gabatar da karatu satin da ya gabata cikin wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da hidaya da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta kundila cikin birnin kano wannan shi ne majalisunmu na biyu wanda majalisun da ya gabata musamman ɗan kawo takaitaccen tarihin shi a babban malami al'imam abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala to sannan muka karanta mukaddima ta farko wanda mahaifin shi wanda ya wata sharhin littafin yayi abdul muhsin ibn hamd al-abbad al-badr abinda muka tsallake shi za mu ɗan dawo mu yi tarjama shi mai sharhin الدكتور عبد عبد الرزاق ابن عبد المحسن ba mu karanta tarjamarsa ba na takaitaccen tarihi shi da zai shirya littafin sai muka yi gaba amma ba makara ba za mu karanta sannan sai kuma mu dora da inda muka tsaya a doktor abdulrazzaq ibn abdulmuhsin ibn hamd ibn abdulmuhsin ibn abdullah ibn hamd ibn uthman al-bali wannan shi ne kamar cikakken sunan shi marubucin shi littafin da ke hannunmu الدكتور العظيم عبد الرزاق عفوا الدكتور عبد الرزاق يا سامو matsayin دكتورة معنا دكتا ne a cikin ilimin aqida sannan mahaifinsa muhaddithul madina ana kiransa muhaddith na garin madina abdulrazzaq an haife shi a cikin wani gari da ake kira zulfi zulfi wani yanki ne na riyadh a cikin ƙasar saudiya wanda an haife shi 22 ga watan dulgida hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da 1382 wanda ya yi daidai da 16 ga watan april a 1963 miladiya ya samu matsayi na doktora cikin ilimin aqida a cikin jami'ar islamiyya da take cikin madinatul munawwara الدكتور عبد عبد الرزاق ابن عبد المحسن yayi karatu a hannun malamai da dama daga cikin malamansa akwai Sheikh Abdul Aziz bin Baz akwai a sheikh muhammad ibn salih al-usaimin akwai a sheikh al'adama muhammad nasir din albani akwai kuma mahaifinsa al-muhaddithul madina Abdul Muhsin Al-Abbad akwai al-Sheikh Abdullah Al-Gunaiman akwai kuma cikin malamansa akwai al-Sheikh Aliyu Nasir Fakihi sannan akwai Sheikh Saleh Suhaimi wayannan dukkaninsu malamai ne shi wanda ya rubuta sharhin wannan littafi na sharhu shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan littafi wannan malami dr abdulrazzaq ya yi wallafa wallafe daga ciki akwai littafin sa fiqhul asma'i was sifat akwai kuma fiqhul adiya wal afkar akwai littafin da ya rubuta alhajju wa tahzibun nufus akwai kuma dirasatun li athari malik filistiwa akwai littafin sa alhauqala mafhumuha wa fadailuha wa dilalatuha al-aqdiyya wa al-aqdiyya akwai dirasa dirasat fil baqiyat as-salihat shi ma littafi ne akwai at-tuhfatu saniya sharhi ne wa manzumatul hadiya akwai littafin sahakaru tahara was sala akwai littafin sharhu hashiya ta abi daud akwai ahadithu islahil qulub akwai ahadithul iman akwai ahadithul akhlaq akwai tadkiratul mutasi sharhi ne da yawa aqida ta al-hafiz abdul gani al-maqdisi sannan akwai sharhi usul sita na sheikh muhammad bin abdul wahhab wayannan kadan kenan daga cikin wasu daga cikin littafan da ya rubuta banda kuma wayanda ya karantar irin su adabul mufrad da sauransu wannan littafi da muke kokarin karanta shi shama'il muhammadiyya ko shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam malamai da dama sun masa sharhi daga ciki akwai wani sharhin sa da ake kira al-wasa'il bis-sa'd al-wasa'il fi sharh shama'il na al-allama al-musnid al-mufti sana'ullahi ibn isa khan ya yi wa wannan littafi sharhi mai suna alwasa'il fi sharhi shama'il akwai littafi na biyu wanda almulla aliyu lilkari shi ma ya rubuta mai suna jam'ul wasa'il jam'ul wasa'il bisin fi sharhi shama'il akwai ashraful wasa'il ila fahmi shama'il na al'allama shihabuddin ahmad ibn hajar al-haitami akwai kuma sharhu shama'il na sheikh muhammad bin salih al-munajjid wayannan kaɗan kenan banda shi kuma wanda za mu karanta na dr abdulrazzaq wanda shi ne ke hannun na aka wanda littafi ya samu ta goma shi sosai malamai da dama sun yi masa shari'a to muna karanta muƙaddima ta biyu ta shi marubucin littafin to mun zo daidai wata gaba bayan ya fassara mana me ake nufi da ashama'il ita kalmar shama'il din to fejin din feji da takwas ne aka inda za mu tashi shafi da takwas ya fassara mana mai ake nufi da shama'il al-shama'il wato shine kisalul insan wa awsafuhu wa khilaluhu wa akhlaquhu wa adabuhu wa nahwu dhalik wayannan da ana kira su shama'il haka shi sa ana iya cewa fulanun hasanul shama'il ai hasanul akhlaq wa yuqal kamar yadda a larabci ana iya cewa karimu shama'il fulan karimu shama'il ai karimul akhlaq an ce saboda haka ne shi Abu Isa Tirmidhi da sauran malaman da suka yi rubuce-rubuce a wannan bangare cikin ma'abota ilimi suke kiran sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa da al'adu wato da ɗabi'unsa da abin da ya alaka da wannan suna kiransa da ashama'il قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي دراسة شمائله صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصاله وخلاله فوائد فوائد عظيمة ما لهيتي أتكين كرنتا وتحالا النبي صلى الله عليه وسلم cikin karanta sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam da sanin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam akwai fa'idoji masu yawa kuma masu girma a cikin kawai ka san halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ɗabi'unsa a cikin hakan fa'idojin da ke cikin hakan fa'idoji ne masu tari yawa kuma masu girma malam zai faɗi wasu daga cikin fa'idar ka san annabi sallallahu alaihi wasallam minha daga ciki awwalan inna min wajibati ahlil iman yana daga abin da yake wajibi ga dukkan masu imani ma'abuta imani wajibi ne a kansu al'imana bihi sallallahu alaihi wasallam imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imanin mai imani bai zama imani ba har sai da ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu yanda za a yi mutum ya zama mai imani har sai ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya kono zalika imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai yiwu ba illa bi ma'arifatihi sai an san shi haka da bukata kaga kenan wata larura ce ta ta dole a kaina da kanka ka san annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba za ka iya yin imani da shi ba ka san shi ba fa kullama zadatil ma'rifatu bihi sallallahu alaihi wasallam izdada al-iman duk sanda ka ƙara gane waye annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da kuma imanin kai ke ƙara ƙaruwa ke duk sanda sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙaru a tattare da kai to imanin ka game da shi zai kuma ƙaruwa wazdada littiba'u lahu kuma biyayyar da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam za ta kuma ƙaruwa id domin inna bi mujibatil imani bihi yana daga cikin abubuwa da suke na wajibi na imani da shi ma'arifata ma huwa alai sanin yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake min al-akhlaqi al-aliya kama tun daga halayensa madaukaka wal awsafil kamila da siffofinsa cikakku wannan wajibi ne ka ce ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma a ce ya annabi yake ba za ka iya bayanin sa ba kai kan wani irin imani ba kama san wanda kai imani da shi ba kenan da aka imani da annabi sallallahu alaihi wasallam yana alakance yana makale wajibi ne ka san shi ka san halayensa ka san sufofinsa fa inna man arafahu haqqal ma'rifa domin duk wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba sanin sharu ba sani na hakika lam yartafi sidiki ba zai taba yi maka kokonto ba game da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam sani na sosai to ba za ka ga yana da wani shakku ko kokonto ba game da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa sidiki ma jaa bihi da gaskiyar abin da Annabi ya zo da shi min alkitabi was sunna na alqur'ani da sunna wad dinil haqqi da addini na gaskiya duk wanda kaga yana da kokwanto da daurewar kai game da alkur'ani yana da kokwanto game da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shakku game da addini to shakkun nasa ya samo asali ne daga rashin sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam domin ka yadda yana da gaskiya to duk abin da ya zo da shi zaka za ka yi imani da abin da ya zo da shi ya zo da alkur'ani za ka karba sabal wada'a ya zo da sunna ya zo da sunna za ka karba إذ إن أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة أكبر داع للإيمان به ما لهيك تشوى دومين سقوفين النبي صلى الله عليه وسلم الحميدة أبا بن وشمائله الجميلة دهالا ين النبي صلى الله عليه وسلم كاواوا wa aqwaluhu as-sadiqatan nafi'a da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya masu amfani wa af'alahu rashida da ayyukansa shiryayyu akbaru da'in wa'annan sune mafi girman abin da zai kirawo ka da imani da wajen yin imani da shi daga cikin abin da yake mafi girman abin da zai fuzgo zuciyarka ya kunci ko zuciyarka zuwa ga imani da annabi sallallahu alaihi wasallama yana da alaƙa da sanin sufofinsa alhamida wa shama'ilakul jamila wa aqwalahu sadiqatan nafi'a wa af'alahu rashida wa lihada sabida haka ne haqqan lahu subhanahu wa ta'ala shi sa Allah mai girma da daukaka ya kwadaitar ala tadabburi ahwalir rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya kwadaitar da mu wajen yin tunani mai zurfi game da halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kwaitar da mu cewa kada mu kasa a gwiwa mu zurfafa wajen gano halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wa awsafihi da sukofinsa adda'iyati lil imani bi wanda wannan shi zai jawo ka zuwa ga yin imani da shi faqal Allah ta'ala ya ce kun kace إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة Allah maɗaukakin sarki ce kun ka ce da su inna ma a izukun bi wahida ina yi muku wa'azi ne kawai da abu ɗaya tak an ta komo shi ne cewa ku tsaya lillahi dan Allah matna kuna ku biyu ne wa furada ko kuna ɗaiɗaikunku ku tsaya don Allah sun mata tafakkaru sannan ku yi tsayi ku yi tunani ma bi sahibi kullum jinna mutumin nan naku ba mahaukaci ba kaga Allah maɗaukakin sarki ce inna a izukun bi wahida abinda kawai nake muku wa'azi da shi abu ɗaya ne tak an taqumu lillahi ku tsaya kuma tsayuwar dan Allah ku tsaya bayan kun tsaya a matsayin ku ku biyu kuke kuka tsaya ko kuma ku ku ɗaiɗai ku kowa a cikin ko ku duka ko a ɗaiɗai ɗin ku kowa ya yi tunani mai zurfi halayen annabi sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar annabi yayi kama da mahaukaci Allah ya ce ku yi tunani kaga an ce a yi tunani game da halaye da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam ba da sahibi ku ne wannan mutumin ma'abocin nan naku ba mai ba mai tabin hankali ba in huwa shi ba ba wani ba ne illa nadirun lakum sai mai muku gargadin azabin shadidin wata azaba mai tsanani bayyana yadai da take nan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani bane a tattare da ku face mai kokarin jan hankalinku da tsoratar da ku wata azaba matsananciya wadda tana nan a gaban ku suratu sabai aya ta 47 kaga a wannan ayar Allah ya kwadaitar da mu zama masu zurfan tunani game da halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'ala abu na biyu inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam farilatu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farilla ibtarada Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadi kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya farlanta ta akan bayansa farilla ce bal kai ba ma wannan ba innahu yajibu wajibi ne an tuqaddama mahabbatuhu a gabatar da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil walidi wal waladi wal nas ajma'in abin da yake wajibi ka gabatar da ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam sama da ƙaunar da kake wa mahaifinka sama da ƙaunar da kake wa gyatumarka sama da ƙaunar da kake wa ƴaƴanka sama da ƙaunar da kake wa kowane mutum a duniya har in baka ji haka ba a zuciyarka har in akwai wani mai mutunci da kima da ta kankara ta manzan Allah a zuciyarka wannan imani naka akwai aya tambaya a cikin sa a ga za ka iya batawa da kowa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam za ka iya ajiye magana kowa in ta ci karo ta annabi sallallahu alaihi wasallam za ka sa gaba gadi ka yi aikin aka ce manzan Allah ya baka shakka ko jin nauyi ko kunya ko zabi ko tsangwama mai tsangwama wannan ka gabatar da annabi sallallahu alaihi wasallam akan kowa ce bal ba ma haka ba alal nafsi sai ka gabatar da manzan Allah akan ranka ka ji za ka iya ba da ranka saboda manzan Allah ba wai kawai ordinary kauna shi yake masa shi kauna ce wadda ba ta da kishiya ba a jin cewa ana son sa kuma ga wani shi ma son sa yayi kama da na annabi ba a ba yi kishiya a cikin kauna kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka gabatar da ita akan kaunar ba ka da sama da iyayenka to kaunar annabi sai ta fita su sai ta fita malamin sai ta fita shugabanka sai ta fita uban gidanka a kasuwa sai ta fita uban gidanka a siyasa sai ka ji ka fi kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a shirye kake fa baka kwanto na ka saba da kowa akan annabi sallallahu alaihi wasallam kai rannan naka ka yadda ka ba da shi fansa ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji haka wa zalika aqadu min uqudil iman in baka sani ba wannan wani kulli ne daga cikin kulle-kulle na imani wannan wani jibo ne da ginshiki daga cikin ginshikan imani bai yiwuwa a ce kayan imani amma kuma wannan bayanin da aka yi ba shi bane a cikin zuciyarka Allah la yatimu wanda babu yadda za a yi imanin mai imani ya cika illa bihi sai fa da kaunar annabi fiye da kowa wala rai أن معرفته صلى الله عليه وسلم ومعرفة شمائله وخصاله باب كوكونتو باب تاباب سنن النبي صلى الله عليه وسلم سنن حالاين النبي صلى الله عليه وسلم سنن تبيئنسا تزيد القلب حبا له na ƙara wa zuciya sansa ai ba za ma ka ƙara sansa ba sai ana karanta maka wani irin wannan littafin kana jin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sufofinsa ɗabi'unsa wannan za ka ji ba mai irin wannan sufar da zai zama abin kyama da an karanta ba za ka dinga jin sansa yana kuma ƙaruwa ɗoriya a kan san da kake masa nasa wata aziman wa ijlalan da girmamawa da mutuntawa duk sanda aka karanta ma ka ƙara gane annabi sallallahu alaihi wasallam ka ƙara sanin ɗabi'unsa da halayensa za ka ji ka ƙara ganin girmansa sallallahu alaihi wasallam wa ma'arifatan li qadarihi al'azim kuma wannan zai jagorance ka zuwa ga sanin darajarsa mai girma wa makanatihi al'aliyya da matsayinsa madaukaki fa innal 'abda domin shi bawa kullama akthara min dhikril mahbubi duk ɗan da bawa ya yawaita ambatan masoyinsa ko wata hidarihi fi kalbi duk sanda kaga mutum yana kokarin tuno da masoyinsa a zuciyarsa hararo da masoyinsa a zuciya wata hidari mahasilihi da tuno da kuma hararo kyawawan halayensa wa ma'ani da kuma ma'anoninsa aljalibati da gubbihi waɗanda ke ƙara jawo shi zuwa ga ƙaunarsa ta ba a farkon buhunan sanda yake masa zai ƙara buguwa ne duk sanda mutum yake son wani abun sansa kuma kodinshi yana yawan tuna shi yana tuno alheransa yana tuno kirkinsa da nagartarsa ba abinda wannan tinin zai dinga ƙara masa sai rubanyar soyayyar da yake masa ce take ƙara buguwa wata zaya da shauƙuhu ilai shaukinsa da begensa zuwa ga sanya haɗu da shi zai kuma karuwa san su ya tashi a ƙarƙashin tutar ranar tashin alkiyama zai sake karuwa san ya zama a wurin zamansa shi ma yake a ranar tashin alkiyama zai kuma karuwa a koma cikin littafin jalawul afham na babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi shafi na 525 وعليه أكن هكا فكم للعناية بمناكبه العظيمة وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه وآدابه وهديه وسنته وسيرته من الأثر البالغ في ازدياد محبته في القلوب وقوتها ما عليك شوى أركشن هكا فكم للعناية sau da yawa damuwa da kulawa bi manaqibihi da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko al'azimatu masu girma wa shama'ilihi da halayensa alkarimatu masu girma wa sifatihi da sifofinsa alhamidati ababan yabo wa akhlaqihi da dabi'unsa wa adabihi da ladubbansa wa hadihi da shiryarwarsa wa sunnatihi da sunnarsa wa siratihi da sirar annabi tarihinsa wai gwargwadon yadda kake kulawa da wannan min al'akarin balibi gwargwadon yadda za a samu tasiri mai kaiwa matuƙa fizdiya da mahabbati wajen ƙaruwa da haɓakar ƙaunarsa fil ƙulubi a cikin zukata wa ƙuwata da ƙara ƙarfin ƙaunar a cikin zukata abu na biyu kenan salif abu na uku yana gaya mana abubuwan sanin halayen annabi da ɗabi'unsa da abin da ya dantace shi yake sa salif inna allaha azza wa jalla allah mai girma da buwaya ja'ala ya sanya manzon allah sallallahu alaihi wasallam qudwatan lil ibad ya zama jagoran bayi ba ka da jagora da ya wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shi ya zama jagoran bayi wa uswatan linnas ya zama abun koyin mutane babu wani abu wanda yake abun kushewa tattare da Annabi sallallahu alaihi wasallam komai ka gani abun kayatarwa ne abun burgewa ne abun koyi da haka Allah ya sanya shi ya zama jagora kuma ya zamanto abin koyin mutane don duk wanda kake so za a kana koyi shi ba ka ganin wasu daga cikin matasa in suna son wani mawaƙi sai su yi aski irin nasa sai su shiga irin tasa ina fata an gani ha galibi ma style da ake koya na suturutu magana tafiya da sauransu duk na wasu aktoci ne ko namu na hausawa ko kuma wasu su bayan kana da uswa Allah ta'ala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kai da kake da uswa hasana amma ka bar uswa hasana ka koma ka dinga uswa sayyi'a wa amara bil jibai Allah ya yi umarni da abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sayri ala bil hajj Allah ya yi umarni da mu dinga tafiya a kan tafarkinsa ban da haka huwal imamul a'zam shi ne jagora shugaba mafi girma an ji kana da shugaba to shugaba mafi girma shi ne manzon sallallahu alaihi wasallam wal qudwatul akmal in kana neman abun koyi mafi cika shine annabi sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda za ka yi koyi da shi ba a komai aka ce kai koyi da shi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce kai koyi da shi gaba daya domin shi al-qudwatul akmal sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace da qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira lallai haqiqa kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku a cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira amma fa ga wanda yake kaunar Allah yake so ya haɗu da Allah kalau yake kuma kaunar ranar lahira kuma yana yin zikiri da yawa ba kamar dai bane to za ka same shi rayuwar manzon Allah ta ce shi abin koyi amma babu wanda zai kamsu rayuwar annabi ta zama masa a barkoyi annabi sallallahu alaihi wasallam zama role model ɗinsa sai wanda yake kaunar ya haɗu da Allah kalau sai wanda yake kaunar ranar lahira kar a samu matsala sai kuma wanda bai ga bala ba yana yawan karatu alqur'ani yana yawan karatu yana yawan biki suratul ahzab aya ta 20 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa ma atakumur rasul fa khudhuhu وما نهاكم عنه فانتهوا abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ku riki duk abin da kace manzon Allah ya zo da shi yake shi wa ma nahakum anhu abinda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya tsawatar ya ja layi fanta وعلوي سورة الحشر آية تقول قل إن كنتم تحبون الله وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله تعالى سيسا وتقاعدة da za a gane mai kaunar Allah abun ba da hawa ba Allah ya sanya wani ma'auni ya ce kulka ce in kuntum tuhibbuna ma in dinnan shartiyya ce in da gaske ne kuna san Allah fattabi'uni to ku bi alamar kana san Allah ne ku san Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in kuna san Allah fattabi'uni Allah ya ce ku bi ni شنو جواب الشرط إن شرطية إلى جواب الشرط شنو فاتبعوني إلى جواب الشرط شنو يقبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولا شنو جزاء الشرط أي سمي شرطي جواب الشرط gashi sakamakon sharaɗin gashi sharaɗi kuma in an cika a samu wancan sakamakon na gashi in ba a cika ba babu wancan sakamakon shi sa Allah ce in kuna san Allah to Allah yana so ya dauko kuma Allah sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alama ce karara ta san Allah to tunda kana san Allah to ka bi manzon Allah to ka jira sakamako shi kuma Allah zai so ka a kai ne yuhibbukum Allah shi kuma Allah zai so ka bayan ya so kuwa yarda firlakum qulubakum zai kuma gafarta muku qulubakum والله غفور رحيم الله يغفر عليك ويجزيك سورة آل عمران آية 31 ومتابعته صلى الله عليه وسلم بم النبي صلى الله عليه وسلم والاتساق به يقول لشيء فرع عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشبابه mala yana so ba ya nuna ba kuma baka san manzon Allah ko yana kuma ba masu sun bane a wannan ba ka iya yin su sai ce wa mutaba'atu kaga bin annabi sallallahu alaihi wasallam wa liktisabu bihi kaga yin koyi da shi farqun reshe ne an ma'arifatihi da ya samo asali daga sanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'arifati qisalihi da sanin dabi'unsa wa khilalihi da halayensa wa shama'ilihi da dabi'unsa wannan rashi da haka daga cikin alamar kasan annabi sallallahu alaihi wasallam kasan dabi'unsa kasan halayensa kasan ainihin wato a wato abin nan dinsa to shi ne za a kana bin sa kuma kana koyi shi rabi'a gaba ta wuri inna allaha qad ja'alahu awla bil mu'minina min anfusihim Allah ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fi cancanta ga mu'minai sama da kansu في سبيل البخاري يدرس قصة البخاري من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة إمام البخاري يروي توشي حديثي من لما تدعو وجود دليل ولتسعين ترى إمام مسلم شما يروي توشي حديثي من لما تدعو آية دليل شدة شاكرة فذا الله صلى الله عليه وسلم هنا تشوف ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma min mu'minin babu wani mai imani illa wa an ba ce ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haqqu ma'ana auladihi ai a haqqun nasi bihi ni na kowa cikin mutane cancantarsa fi kulli shay'in min umuri dunya wal akhirah a komai cikin al'amuran duniya da lahira ma bi mu'min babu wani mu'mini illa wa ana auladihi face ni na fi cancanta da shi fi dunya wal akhirah a duniya da lahira manzo Allah ce kin karawo min shi to kun kuna so ku karanta wannan aya annabiyu annabi auladi mu'mini da shi ya fi cancanta ga mu'minai din anfusihim fiye da kawo shi shi ta suka ce a haƙƙo bihi a haƙƙon nasi bihi bi kulli shay bi kulli a gari ko fa huwa arqaqul khalqi bihim saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi tausayin halitta babu mai tausayin halitta fiye da shi liza shi sa masu shirin wannan hadisi suka ce dan haka yajibu alaihi wajibi ne akan masu imani isaru da'atihi ala sha'awati anfusihim su fifita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya fiye da sha'awace sha'awacen ransu mutum ya ji zai iya haƙuri da abin da ya zuciyarsa take so saboda ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so zai haƙura ya danne zuciyarsa ya zuciyarsa ya bata haƙuri ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in shakka zalika alaihi wai komai wahalar wannan abin annabi ya fi ka cancantar kanka kai kanka da aka ga abin da ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma kai abin da kake so ajiye abin da kake so ka dauki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce ma annabi auladi mu'minin min anfusihim kuma su so annabi sallallahu alaihi wasallam akthara min mahabbatihim li anfusihim sama da yadda suke son kawo su fa huwa auladihim min anfusihim لأنه صلى الله عليه وسلم بطل لهم من المسلم سبيل من ذل الله صلى الله عليه وسلم يا نونا مسلسيها والشفقة النبي يا نونا مسلسيها والرعفة النبي صلى الله عليه وسلم يا نونا والأمة جنكي ما كان به أرحم الخلق وأرحمهم har sai da ya kai shi ne mafi rahamar halitta mafi jin kan halitta a kan akan fakana bi zalika saboda haka sai zama a azamal khalqi minnata shine mafi girman halitta a ni'ima da kuma falala alaihim akan su min kulli ahadin fiye da kowa إذ لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير domin babu wani alheri daidai da ƙwayar zarra da ya fi so zuwa gare su walan da fa'a an umirkalu zarracin mina sharri babu wani sharri daidai da miskala zarra da aka kawar musu illa ala yadda sai ta hannunsa wata sababi sai ta dalilinsa sallallahu alaihi wasallam babu wani alkhairi da ka samu ba ta tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani sharri da kai da kefin baka fada ba Allah ya kawo maka da shi sai ta hannun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولذلك وجب عليهم ذلك ne zama wajibi a kansu an ya arifu na ku makanatu makanatu su san matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam al'azima mai girma wa manzilatahu wato su san matsayinsa mai girma da kuma darajarsa al'aliyyata maɗaukakiya wajibi ya za a tambaye ka manzan Allah ka a bayani a lokacin da kana iya bayanin ɗan wannan kafa ka san kulaf ɗin da ya baro ka san inda ya tafi ka san nawa aka siye shi in kana karanta sunayensa kamar sunayensa a kwai ba a ko bata amma a zaunar da kai a matsayinka na musulmi a ce ya tarihin manzan Allah su kwanta mana yadda ake sallah da sallah shi ka kasa bayani kai kan wani irin musulmi amma kai a cikin musulmi ma ka ji jiki wa an ya'rifu min shama'ilihi wa khilali wajibi ne ba wajibi ne ba su san dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama da halayensa ma yazidu hum hubban lahu da wannan sanin na daga cikin abin da zai ƙara musu sansa kuma sansa addini sansa imani ne wattiba'an li nahjihi wannan zai ƙara musu biyayya ga tafarkinsa wa wafa'an li haqqihi da kuma bashi haƙƙinsa sallallahu alaihi wasallam khamisa gaba ta biyu inna Allah azza wa jalla aqsama fil qur'an al-karim Allah mai girma da buwaya ya yi rantsuwa a cikin alƙur'ani mai girma ala kamalin hulkin nabi sallallahu alaihi wasallama wa izamihi Allah ya yi rantsuwa akan girman ko akan cikar ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi rantsuwa da cikar ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi rantsuwa da girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala subhanahu wa ta'ala nun wal qalami wa ma yasurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim ja'ala Allah ta'ala ce nun wal qalam ina rantsuwa da alqalam wa ma yaskuruna da abin da suke rubuta ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mai tabin hankali bane game da ni'imomin ubangijinka wa inna laka la ajran ghayra mamnun haqiqa sabida gwagwarmaya sabida wahala da kasha sabida kokarin isar da sabon Allah kana da lada na musamman غير ممنون عباديين cewa ba muhallu shahid wa innaka kuma ka ganka kai din nan la ala khuluqin azim kana kan ta'adu da dabi'u da halaye masu girma da jihar haka Allah ya ga bai kuma sallallahu alaihi wasallam wa hada sharafun azim alaihi wannan daraja ce mai girma li abdillahi ga wannan bawa na Allah wa mustafahu kuma zababban Allah sallallahu alaihi wasallam haitu na'atahu rabbuhu a inda ubangijinsa ne da kansa yake sufanta shi jalla wa ala bi zalika haka Allah ne yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim ولما سئلت عائشة رضي الله عنها أنا كنت wani ne tambaya cikin tabi'ai an ce sunansa sa'ad ibn hisham ibn amir sa'ad ibn hisham ibn amir dan amin anas dan malik ya tambayi na aisha radiyallahu anha an qulukihi sallallahu alaihi wa sallam game da dabi'un manzon Allah da halayen sallallahu alaihi wa sallam qalat to bayani game da halayen annabi ai ba zai rubutu ba ba zai faɗi ba da ta tashi sai ta yi amfani da wani irin usulubi haji kuma ta dunkule amsar da har yanzu duk rubutun da ake wajen faɗar halayen annabi har yanzu a cikin wannan sentence ɗin da na Aisha haji daga Aisha ta ce ta tashi sai ta bawa Sa'ad ibn Hisham ibn Amir amsar ta ce kana hudu Qur'an da Aisha take cewa kana khuluquhul Qur'an halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayen Qur'an duk wata dabi'a mai kyau da Qur'ani ya ambata dabi'ar manzon Allah ce duk wani hali mai kyau da Qur'ani ya faɗa halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata sifa kyakkyawa da Al-Qur'ani ya faɗa sifar manzon Allah ce duk wata dabi'a marar kyau da Qur'ani ya kyamatar dan Allah ya fi kowa nisantar wannan ɗabi'a za ka ce ta alkulu da wani ba shi ya fi kowa kaucewa abin da Allah ya wannan hadithin imam Ahmad ya fitar da shi imam Muslim ya fitar da shi hadithi na ɗari bakwai da arba'in da shida da imam Ahmad hadithi mai lamba ta dubu ashirin da biyar da ɗari uku da biyu kuma wannan lafazin ma na shi imam ahmad har wa yau abu ya'ala ya rawaito wannan hadithin hadithi mai lamba ta 4862 haka al-imam al-tahawi a cikin sharhu mishkilul mishkilul athar shi ma ya kawo wannan hadithin na kana khuluqul qur'an hadithi mai lamba ta 4435 imam an-nasa'i hadithi da 1601 imam tabarani a cikin al'ausar shi ma hadithi na saba'in da duk sun kawo wannan hadithin na na aisha da aka tambaye ta ta ce ka da kulkul qur'an fa hadhihi kan akhlaq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadannan haka dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance faka fa hadhihi kan akhlaq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-muqtadisati min mishkatil qur'an waɗannan su ne ɗabi'u da halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka ɗauko su aka cirato su daga hasken alƙur'ani makana kalamu da haka za ka samu zancen manzon Allah maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗabi kallin Qur'an ta yi daidai da alƙur'ani tafsilan lahu bal ma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam fashin baki ne ta alƙur'ani wa tibyanan ko wa tabyinan ƙarin bayani ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafsilan wa tabyinan bil Qur'an ma'ana fashin baki ne da ƙarin bayanin al-Qur'an shi yasa ba za ka taba gane al-Qur'an ba sai ka yi da manzon Allah ya bayani haka duk wanda yake ganin al-Qur'an kai ya ce shi ba zai koma zuwa ga hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ya bace ta bace ya bace ba ba a iya gane alƙur'ani sai an wata ofishin sallallahu alaihi wasallam shi Allah ta'ala ya aiko kuma dora masa nauyi ne wa mutane bayanin alƙur'ani ba wani mai azanci da fasaha da zai iya gane alƙur'ani ba daga bayanin manzon Allah face ya bace wa ulumuhu ulumul qur'an ilimin muka manzon Allah ilimin muka alƙur'ani wa iradatuhu wa a'maluhu niyoyinsa da ayyukansa ma aujaba abinda alqur'ani ya wajabta masa ke wa nadama ilayhi alqur'an abinda alqur'ani ya wajabta masa kenan kuma ya kwadaitar da shi zuwa gare shi wa iraduhu duk abin da kamar da Allah ya jiya baya ya masa duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya juya masa baya kai ma kana san kanka Allah ya juya masa baya watar kuma ta abu da gani ce annabi ya yi watsi da shi ba shi da mutunci ko kima wannan abu kai ba kai watsi da shi limama na amir bil qur'an saboda alqur'ani ne ya hana shi duk abin da alqur'ani ya hana shi manzo Allah ya bashi shi wa ragabatuhu fi ma ragaba fi kwadayin manzon Allah cikin abin da alqur'ani ya kwadaitar duk abin da kaga manzo Allah ya kwadayi qur'ani ya kwadaitar a wato a kwadayin wannan wa zuhuduhu fi ma zahadati an tsayin manzon Allah da gudun duniyarsa yana gudun ne cikin abin da Qur'ani ya ce guje masa wa karahatuhu lima karahahu kyamarsa tana cikin abin da Al-Qur'ani ke kyama da Al-Qur'ani ya kyamaci abu to manzo Allah ya fi kowa kyamar wannan abu wa mahabbatuhu kaunarsa bima ahabbahu ga abinda ahabbahu yake son alqur'ani ma'ana wa mahabbatuhu lima ahabbahu wa sa'yuhu fi tanfiz awamirihi wa tablighihi wal jihadi fi iqamati sannan da kuma kokarinsa fi tanfiz awamirihi wajen zartar da umarnin da alqur'ani ya yi wa tablighihi da isar da sakon alqur'ani wal jihadi da kuma jihadi fi iqamati wajen tsayar da dokokin da alkur'ani ya zo da su da aka fatar jama'at ummul mu'minina li kamali ma'rifati hadhihi alquran wa lir rasul sallallahu alaihi wasallam wa husn ta'diliha an hadha kullihi bi qawliha kana kulluhu alquran dan haka na da Aisha radiyallahu anha da ta tashi fassara tambayar da aka yi mata amsar tambayar da aka yi mata uwar mu'minai Aisha saboda cikar sanin ta gaba da alƙur'ani saboda cikar sanin ta gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kyakkyawan zance irin nata da fassara irin ta ta gaba da abin da aka tambaye ta gaba daya bi kauli a sai ta dunkule da fadin ta kana kullu alqur'an wa fahima hadha sa'il laha an hada ba shi ba shi kansa mai tambayar kai tsaye ya fahimci amsar da ta bashi wannan mai tambayar sai ya fahimci wannan ma'anar faktafa bihi sai ya wadatu bai ƙara ce mata kamar yaya an ba ni misali kawai yana ana gaya ba sai ya wadatu wastashfa wastafa washtafa sai kuma ya wadata sai ya warke daga tambayar wato daga bayanin da yake an gane ko a koma cikin littafin at-tibyan fi aqsab al-qur'an da ibn qayyim rahimahullah shafi na 196 shi kuma wancan wanda ya tambaya da wannan sunan shi ne bashir ibn al-qayyim a wani shir ibn al-qayyim bi qawlihi faktafa bihi washtafa ila qawli rawi al-hadith sa'd ibn hisham ibn amr fa fahamtu fahamamtu an aquma wa la as'alu ahadan an shay'in hatta amut shi sa shi mai tambaya sa'ad ibn hisham ibn amr yace fa fahamtu fahamamtu kai fahamamtu sai na kudurci niyya an aquma kawai tashi in tafiya ta wala as'alu ahadan ba sai na sake tambayar wani ba an shay'in game da komai hatta amut har amut kawai ta ga ta ga ta wakar da ta bayar da shi وهكذا الشعر وهكذا وهكذا الشعر في كل موضوع بدعة haka sha'anin yake da an maka bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji ka gamsu zaka ji ka wadatu zaka ji ka warke haka sha'anin yake fi kulli mawdu'a cikin duk wanda Allah ya masa muwafaqa da dirasati shama'ili yana karanta dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam wal inayati biha yana ba su kulawa ya hasulu lahu hada al-ittifaq wal ishtifaq to irin wannan kamsuwar irin wannan waraka shi ma yakan same ta la ba ta da da jiyayi zai da ta same ta ita mun karanta da sai da kawada kuskuren da kai ko cin ba harshe da Allah ko sai da ta bana subhanahu